Allah ya masa rahama za mu tashi a babban zunubi na 47 alkabiratu sabi'a wal arba'un nushuzul mar'a ala zawjiha wanda mun fara ma karanta shi na'am darasi na 60 da hudu ko darasi na 64 um to an ce mu koma yadda muka faɗa na farko 65 a rinka rubutawa 65 ne nima gashi nan na rubuta gaskiya eh jama'a abinda ake nufi da nushuz kamar kamar fandarewar mace da rashin da'ar mace ga mijinta shi amfanin wannan shine mu tarbiyantar da 'ya'yanmu akan addini mu dora su akan daidai mu kuma gaya musu daidai kuma su ji abin da shari'a ta ce a yi kar ku manta yanzu ana ta yayi ne yanzu a zamani na na ziga mata kada su yi zaman aure ana ziga mata kada su yi wa mazajensu biyayya ko da ba a fito fili karara ba amma irin irin programs programs da ake ake yi ake haskawa ake nuna musu da na ji a kunne da na gani a ido kawai ya isa ya zama shaida ne musulmi su gane cewa ana yakar addini kuma ana yakar tarbiyyar musulunci karki yadda ya takura miki karki yadda ya matsa miki ke ba baiwa bace abinci ma in kin ga dama ki yi masa ko karki masa dan me zai zo yana miki fada ke baiwarsa ce irin waɗannan abubuwa da ka kasa gane wato menene manufa ta su waɗannan mutane da suke yada irin waɗannan manufofi na kashewa mata aurensu yanzu program ake wani program ana magana cewa wai dan me za a ce mace sai ta gaida mijinta ya za a ce ke za ki gaishe shi ki rabu da shi in ya gaishe ki to in bai gaishe ki ba shi ya jiyo duka irin waɗannan abubuwa ne waɗanda mu sun saba wa addininmu da al'adarmu Daka ya kamata mu kula sosai in mutum ya kuskure yarsa ta shiga irin wannan ƙungiyoyi ko tana sauraron irin waɗannan shirye-shirye wallahi za a kashe mata aure kuma yanzu ku tambayi mata su gaya muku duk wanda aurenta ya mutu ta ba ku labari irin yadda rayuwar take rayuwar zawarci rayuwar rashin miji abun bai da daɗi kwata-kwata to za mu yi bayani dangane da abin da shari'a ta faɗa a kan zamantakewa na aure da alhukuk a zaujiya Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana cewa a karatun da ya gabata wallati ta kafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjiruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila inna Allah kana aliyan kabira muka kawo maganar ata an-nushuz Imam al-Wahidi yace nushuz ma'asiyatu zauji matar da aka ga tana saba wa miji at-taraffu alai tana yi mai girman kai ta saba masa kuma ta nuna isa so Allah ya ce a musu wa'azi a ƙaurace musu a shimfiɗa in ba su yi ba ma a dake su to dukan ne aka fassara mana darban gaira mubarrahin sai ya ce ibn abbas ya ce kamar allakzatu وللزوج أن يتنافى نشوز امرأته بما أدن الله له مما ذكره الله في هذه الآية فإن أطعنكم فيما يلتمس كو يلتمس منهن فلا تبغوا عليهن قال ابن عباس فلا تتجنوا عليهن العلل وفي الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته كو فلم تأتي لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي لفظ فبات وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح حديث بخاري لمسلم ولفظ الصحيحين أيضا إذا باتت المرأة هاجرت فراس زوجها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة هو صلاة ولا ترفع لهم إلى السماء ترفع لهم إلى السماء حسنة العبد العابد حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها والسكران حتى يسحب anan ibn abbas yake cewa kamar zunguri kamar ko rankwashi kamar ko lakza dai wani bugu wanda yake ba mai fasa jiki ba kuma yana kan miji ya yi ƙoƙarin kiyaye fanɗarewa matarsa shi ma shi namiji ɗin karka saba wa matarka karka yi faɗa da matarka kada ka cutar da matarka ya kai namiji sai da abin da Allah ya maka izini kuma abin da Allah ya faɗa a cikin ƙur'ani fa in ata'anakum idan har sun yi da'a sun bi ku to kada fala tabgu alaihinna sabilan kada ku ta neman laifi da za ku cutar da su ma'ana kada ku ta nemo illoli a kansu kamar yadda ibn abbas shi fala ta tajannau alaihinna ilal a nan magana ta gaskiya wasu mazajen halinsu bai da kyau suna cutar da mata kusan yanzu in ba sa'a ba za ka iya cewa cutar wadda maza ke yi wa mata ya fi wanda mata ke wa maza amma ba za ka san wannan ba sai kana da ya ko kana da ƙanwa ta yi aure ko kana da wata wadda kai kake kula da larurar aurenta zalunci na maza zalunci baya lissafuwa yau ana shiga hakkin bayan Allah nan fiye da yadda kake tsammani cutarwa barin yunwa ga namiji baya daukan nauyin matarsa duk abin da ta ce sai ce kije ki kije ki ba ta sana'a kije ki ba ta da komai to ya za a ta je ta yi zai ci mai kyau ya sha mai kyau in ya fita kasuwa ko ya je ofis ɗinsa amma baya iya biya wa matarsa buƙatar ta ta larurar rayuwa mun ninki mai matan nan mun ajiye su a gida ba jari ba sana'a ba aiki ba aikin gwamnati ba aikin hannu ba komai suna zaune amma wallahi mutum sai ɗebi watanni wata ta ce ai ita mijinta sai shekara ma ko naira ɗari ɗaya ma bai bata ba ƙwarai kuwa yi ce to me zan baki ba na kawo tukin ci ba wallahi ba sa bayarwa malam yanzu dai ka duba ne ko yaro ne karami dan karamin yaro da bai san komai ba yana so ka bashi naira ɗari kuɗin kashewa sai ya samu ne ne yanzu dan Allah daidai ne matar aure tana zaune tsakaninka da ita kawai sai kuɗin cefane kuɗin cefane kawai kuɗin abinci ita ba ta da bukatar ta ga wani abun sayarwa na sha'awa ta saya ba ta sha'awar wani abu na ci ba ta sha'awar wani abu na sutura ba ta da baki da suke zuwa ɗakin ta wurin ta gaishe ta ko lemu ba za ta saya musu ba abin da za ta tari baki sai ta buga maka waya a kasuwa ka turo mata ruwa akwai matar da bakuwa idan ta yi ruwan naira ɗari da ake sayowa na roba a kawo bakuwa ta mutunci wallah ba ta da shi sai dai ta ɗebo mata ruwan bohol ko na rijiya ko fiya wata kai akwai wadda kuɗin fiya wata ma ba ta da shi sai dai ta ci bashi wallahi fala tatajannau alaihinna ilal akwai wanda baya kai matarsa asibiti mun yi wannan kes din ta ce baya kai mutum asibiti na ce shifa ta ce tab ko mura yaji sai ya je amma ka duba saboda zalunci irin na dan adam sai ya fake da addini wai yaushe zan je in barke wani katuwa yana duba ki amma fa shi zai je asibitin wata katuwa ta duba shi ba daidai ba ne da ku kyautata wa matanku duk wanda ya auri mace ya sani ‘yar wani ne kuma ya sani shi ma zai haifi ‘ya tasa ‘yar za a kai ta gidan wani wannan ‘yar ta ka tsaya ka kalle ta yadda kake santa take maka kaza sai ka ɗauke ta ka kai ta gidan wani ya zo yana gana mata azaba ko a kabari kake aka gaya ma baka ji daɗi ba da haka ya kamata mutane su ji tsoron Allah su rinka kyautata iyalansu rashin ci rashin sha rashin biyan bukatu ga zalunci malam wasu mazajen in sun samu dama suka samu kaɗan na matar ba za su bar mata ba mata da yawa yanzu ana musu mutuwa ubansu ya mutu ya bar musu arziki mijin ya karɓe ya mamaye dukiya ya sayar da 'yan gidajen shagunan kasuwan duk ya handame su ya kuma ƙaro mata kishiya da kuɗinta. akwai kes ɗin da aka yi ya karɓi kuɗin matar yana juyawa kuma ya zo ya ƙaro mata aure da wannan kuɗin da aka ku rinka kyautata matan ku manzon Allah ya ce khairukum khairukum li ahlihi mafi alheri a cikin ku shine mai kyautata iyalin shi yace wa ana khairukum li ahli ni ne nafi ku alheri ga iyalina annabi yana taya matansa aiki duba girman annabi duba matsayin annabi duba darajar annabi amma aiki na gida tankaɗe shara hura wuta sauke tukunya ɗorawa wallahi annabi yana taya matarsa mu ko yau zaman ma a gida ya gagara ba ma iya zama da yawa wallahi ba sa iya zama a gidajensu amma zai je zaman majalisa ya kwashe awa uku hudu zaman hira amma bai zai iya zuwa gidansa ya zauna da matarsa awa ɗaya awa biyu ba ya zauna da 'ya'yansa ya gan su gan shi ba ba a yi yara za su fita makaranta ubansu bai tashi a baccin safe ba lokacin da suka dawo yana kasuwa ko yana wajen aiki lokacin da zai dawo sun dawo daga islamiyyar dare ko sun gama homework ɗinsu sun kwanta suna bacci wallahi malam sai mutum share wata guda bai ido biyu da ɗansa ba suna kwana a gida ɗaya wannan zalunci ne kuma idan tarbiyyar ɗanka ya lalace a wannan tsarin karka tambayi kowa yaran nan da kuke gani suna bukata a rinka zama da su ana hira ana tattaunawa da su a gama tunaninsu a ga hankalinsu ana an nuna musu ɗauke musu kewa su ma su ji cewa suna da uba amma mutum ya zama dandalin titi shine wajen hiransa baya ba wa iyalinsa aiki mutane duk kowa yana waje yanzu masifar in an dawo gidan ma da wata matar ake dawowa ita ce wayar hannu ita ce abokiyar hira ita ce abokiyar dariya galiban yau da za a ɗauko maka hoton mazaje lokacin da suke cin gidajensu za ka yi mamaki kowa za a gan shi da waya waya su kawai ke dubawa yanzu an daina fa kallon mata yanzu mata da yawa sun ce wallahi malam mun daina kwalliyar dare wai mu yi wanka mu shafa turare mu sa kaya mu yi kaza dan miji ya zo suka ce wallahi mun daina saboda ba zai ma ganka ba wayarsa yake gani har bacci ya ɗauke shi wayar ta faɗi a hannunsa da ta zo tana masa magana da Allah karki takura mu ga bala'in zalunci a rabon kwana a yanzu a cikin mazaje akwai wanda ba sa rabon kwana da matansu ina da kes a hannuna mutumin da ya shekara kusan ashirin ya shiga ɗakin matarsa kuma tana nan akwai wanda ya shekara bakwai akwai mai shekara biyar akwai mai shekara hudu ƙaurace wa mata haka kawai ta ce ba zai zo mata ba amma zai kwana yana chatting akwai wanda sai ya kalli blue film yake zuwa ya sadu da matarsa saboda ba ta ransa baya sha'awarta baya bukatar ta da ka sai ya je ya gano iskanci da haka in ya zo alaƙa da ita sai ya rinka tuna cewa wannan iskancin da ya gani wannan ɗin ita ce yake abin da ita wallahi bai da kyau zalunci ne wannan zalunci zalunci ga rashin lafiya da mazaje yau suke da shi galiban kana ganin mutane da riguna wala ba cikakkun mazaje ba ne ciwuka duk sun kashe mutane magi ya kashe mutane ba su ba maza ba sun zama ba maza ba maiƙo zaƙi suga duk ya kashe mutane ciwon hawan jini ciwon suga shan magunguna na duk ya kasare su da haka da yawa daga cikin mata wallahi haƙuri suke wannan karatun na gaya muku gaya wa kowa a duniya ku ji galibin mutane wallahi kashe sai wanda Allah ya kubutar me yasa mutane mutum zai zo ya aure yana da iyali amma baya baya kontrolin abin da zai ci a wannan zamanin daidai ne duk abin da aka kawo maka ci akwai hakki akan kayi yaya an hana yar wani ta fita waje an ce ta zo gidanka ba za ta yi zina ba ba za ta yi kaza ba kai kuma ba za ka baka shirya ba yadda za ka kare mata mutuncinta duk ka ga mutum babban mutum wai yana cin chocolate wai ai kashe kanka kake wallahi kayan zaki abun yara wannan yaro karami wanda bai girma ba bai da komai a kansa wai abu kaifa ko ka ga mutum ya je sayan nama kai yanko mun wajiya wajiya za ka bani maiko maiko kana cin maiko maiko illa ne ga ɗan namiji wallahi murus zai kashe ka murus ko mutum ya zo cin abinci ya zuba mai sai ya kwanta hadari ne ga shan zaƙi hadari maiko maiko ɗin nan in ya taru ya taru a jikinka shi ke sababa maka cholesterol in cholesterol ɗin yawa sai sababa maka nauyi a jikinka ka zama obesity daga nan ka hau boda sai hawan jini jijiyoyin sun toshe jini veins din jini baya ratsawa baya wuce zuciya ta toshe hanyoyin wucewar jini sun toshe waye waye duka to da yawa ina gaya muku daga cikin mata da yawa wallahi akwai su akwai mata da ce yau shekarar mu takwas wallahi azimu malam ban san nayi aure ba ta ce wallahi ban sani ba labari kawai nake ji ko mutum da tarin shekaru a tattare da shi bai da cikakkiyar lafiya ya je yau sabon aure a aure yarinya karama kai ka zo ka hada tsohuwar okori kura da da sabuwar marsandi a titi ka ce wai su hau titi su tafi zai yi kudin su ba ɗaya bane magana ta gaskiya dole mu rinka gaya mu kanmu gaskiya mu rinka lissafi mutum ya tsaya ka ci zo ka ci zamanin ka kana da kayan yarinta ka ci zamanin ka yanzu ma kuma ka ce sai ka shiga ka tsallaka ka shiga layin samari matasa ka je ka nemi tsohuwa yar uwa kamar da za ta taya ka ku mutu tare da ita ai ya fi maka wannan shi yasa kake ganin wallahi matan wasu manyan mutanen kaga suna neman maza wallahi ko mutum ya dauki yarsa kurin ya ce wai ga wani abokin sa je ki ce ki aure shi in ba ka ba zan tsine miki albarka wallahi ba daidai kai ba alaji ba daidai kai ba duka waɗannan abubuwa ne da na tattara muku tarkace ne matsaloli da yawa da suke faruwa a cikin gidaje barkace in namiji ne yau bai matarsa ba lafiya baya iya hakura da ita tuntunin kanwar mahaifiyarsa za ta zuga shi ce yau ba kai haka za ka tsaya ba za ka ƙara aure ba ka je ka ƙara aure kanwar mahaifiyarsa amma su mata fa nawa suke hakura da ku yanzu muna da cases a hannunmu bai da lafiya fa sai da dabaru fa yake alaƙa fa da iyalinsa da dabaru da ƙwayoyi da allurori sai ya shirya ya dage fa amma wai ana cikin wannan abun ya je ya dan samu ƙarin albashi ko ya dan samu wani alheri wai aure zai ƙara ta zo ta gaya mun nace ki yaƙe shi iya ƙarfin ki wallahi ƙwarai kuwa abi da lafiya jaraba ce kurin kai baka sauke nauyin gidanka ba kai baka da lafiya sai an yi dabaru ana ta hakuri da kai kuma wai zai je karo aure dan kwanakin da take da shi din ma zai raba gida biyu da kai waccan su ko yan matan zamani yan rawar kar yan rakeke rakeke da an zo ana nema ya kakale ya kakale ya kakale bata ma san me ake ciki ba haka ita dai ta samu ta yi aure abin da ya dame su ai maza ai aure kawai ita ai aure wallahi malam ni san sa nake ki da ki so shi ba ki bincike ba yaje yaje yaje yaje dulmu yake akwai matsaloli da yawa ku gyara Allah ya bamu ikon gyarawa tai wa fi sahihaini annas sallallahu alaihi wasallam idza da'a rajul mar'atahu ila firashi falam ta'ti to ku kuma mata ku jiya hakki ne shimfiɗa duk mijin da ya kira matarsa a shimfiɗa ba ta zo ba mala'ikun Allah sai sun tsine mata albarka har ta waye gari a wani lafazin mijin ya kwana yana fushi da ita mala'iku sun tsine mata albarka hadisin bukhari da muslim kuma yau akwai ƙungiyoyi da ake da su yau da suna nan suna koya wa mata sai kin ga dama sai kin yi ra'ayi wata ma timetable take sawa timetable ta liƙa masa a jikin gadansa saboda ta gama rena masa hankali ta ji ta ji laccan yan iskan duniya kenan duk matar da mijinta ya neme ta bata zo ba tsinuwar Allah da ta mala'iku a kanta ki ji da kyau ba wannan da suke program suna gayyatar ki suna bude miki kai kina kaza kaza kaza kaza kaza ki nutsu tsinuwa ne hatta tusbiha har gari iwayi ke yanzu zaki iya jure tsinuwar mala'iku mala'ika yana tsitsine miki albarka me wannan dan a katangance ɗa namiji kar ya je ya zina da haka hakkin namiji ne idan ya buƙaci iyalinsa ta zo masa a lafazin buhari da muslim idan batat almar'atu hajiratun firashin zaujiya in mace ta kwana tana mai ƙaurace shimfiɗan mijinta ta ƙi ta je masa illa kana da fi sama'i sakhitan alaiha wanda yake sama sai ya yi fushi da ita shine Allah hatta yarda an hazo juwa har sai mijinta ya yarda da ita hadisin bukhari da muslim ruwayar abu hurairah kaga malam wani abu malam ashe idan miji yayi fushi da mata ki ji da kyau idan miji yayi fushi da mata Allah yana fushi da ke sai kin nemi yardar mijinki in ba haka ba na sama yana fushi da ke wannan mijin da kika rena shi wannan mijin da ake gaya miki bai isa ba wannan mijin da ake koya miki tsaurin ido da reni ki rena shi wallahi malam yau mace sai ta share sati biyu ba ta kula mijinta to ya zai da ita saboda tana gadara ta yi karfi ka san mace ta tara yaya a gida malam gwamnati ne Allah nake gaya maka da haka in kana da wani motsin da zaka yi kai maza fa ka yi kafin gidan nan ya kware wallahi nake gaya maka wallahi tallahi jari suke dauka da ya'ya na gaya maka wata zuwa take ta baza sun gari yawai ku fita a ganku Allah ne ya kawo ku fita a ganku wato za a zagi kishiya kenan to ki sani cewa akwai hakki akan ki yake bayar Allah a riwayar Jabir daga manzon Allah salasatun la yaqbalu Allahu lahum salatun mutum uku Allah ko sallar su baya karba wala turfa lahum ila samai hasana duk aikin alheri da za su yi ba a daga wannan aikin alkhairi a kai shi sama ba a yi la ilaha illallah al-abd al-abiq bawa bawa da ya guje wa mai gidansa bawa da yake hannun mai gidansa ya balle ya guje masa ya tafi ya bashi ya shiga uku hatta yarjiya ila mawalihi sai ya koma zuwa gurin iyayen gidansa mawalihi fa yada'u yadahu fi aidihim ya dauki hannunsa ya dora akan hannun iyayen gidansa yana ba su hakuri shi bawan to shine in yayi sallah Allah zai daga sallarsa sama ko in yayi addu'a ko in yayi sadaka Allah zai karba na biyu almar'atu saqitu alaiha zawjuha duk mijin duk matar da mijinta yake fushi da ita hajiya hajiya kin banu in ji su da faɗa in kika kuskura mijinki yana fushi da ke ha ko sauraron ki ubangiji ba zai ba kuma yana fushi da ke kuma ba za a karbi ibada ki ma ba za a karba ba hatta yarda anha sai mijinta ya yarda da ita wasakranu hatta yashu ɗan ƙwaya ɗan maye ɗan barasa ɗan marisa lokacin da yake buguwa ɗin nan Allah yana fushi da shi sai ya warke shahata ya su sai ya zama normal da lafiya a jikin shi da mai shan shirisho da mai haɗa daga da waye-waye sha da mai shan waye da mai shan waye duk suna ciki duk wanda zai je ya bugu yana ciki yanzu harkar wannan shaye-shaye da kuke gani har mata 'yan mata suke yi wani ya je wurin wata yarinya wai zance sai ce wallahi abu yana tarar da ita ta gama buguwa idan ta yi ja kwarai kuwa akwai wani aboki na malami ne cikin masu da'awa ya ce wata rana ya zama da irin 'yan kwayan nan 'yan soke-soke 'yan daba 'yan kala da 'yan area boys 'yan sara suka kawai sai sai ga mata a ciki sun zo wai su ma ta zo tana mumurda baki ya ce wallahi abin ya bashi mamaki mace ma tana ciza laifanta haka a haka ta shigo masa tana tana kada kai ya ce idan ta yayi ya ce wallahi malam sai da naji kai anya ba zan gyara zama ba kuwa ya ta kai mai duka wannan malam a arewa ne fa in na ga dama zan faɗi jihar yarinya ce budurwa ta gama ƙoshi da ƙwaya ta dahu da harkar ƙwaya dama in ta shiga wurin mata bajewa ake kawai yar ta'adda ce a cikin mata to ba ma ta'adda ban an tashi operation za a aikin iskanci anguwa ma wallahi da ita ake fita abun mamaki yake ce mun yana hira da ita yana mata wa'azi yace wallahi yarinyar na malam ko shekara ashirin bata kai ba ta ce wallahi malam ina gaya maka na sha fitowa da makami ina neman ubana zan kashe shi wallahi guduwa yake amma in na haɗu da shi sai na kashe shi ƙwarai kuwa ta ce ai abin da ya sa idan muka sha ƙwayan nan muka bugu malam ba ma ganin komai kuma duk abin da muka sa shi a gaba za mu sare shi ta ce wallahi da ubana ya ga ina cikin wannan yanayi sai dai haɗa kayan sai fita ta ce haka nake kuma haka muke amma na ji wa'azinka na zo wannan mace ce fa ta ce samarin unguwarsu nawa tafi karfinsu sun isa masu tunkare ta makami take riƙewa ba ta taɓu ba a cikin yan iska ma yan uwanta ba kowa ne yake iya latsa ta ba ta dahu wannan fa mace malam mace budurwa tana shan ƙwaya ta'addancin da ake mana yayi yawa har an tsallaka cikin gidajenmu mu har an ba wai samari yaran mu ba a wannan an gama da su a yanzu yara yan mata ake sa musu wannan ba a wani maganar zina ko maganar wai madugo wannan duk an wuce wannan wurin daman daman duk wanda yake wannan shan kwaya me ma bai ko me yana yi kawai ta ce malam me ake so a yi ya ce tuba nake so a yi ita ba ta da sana'a ba ta da aiki ba mijin aure ba kaza ba kaza waye waye da sauransu kuma abin da ta faɗa haka ne idan yaran nan suka sha ƙwayan nan malam idan suka bugu ba wanda suke gani ina gaya maka malam akwai wani kwararo wata rana da suka zo wucewa masu irin wannan abin sun fito za su kai fansa za su ɗau fansa za su yi ramuwa wallahi duk awakin da suka haɗu da su da ragunan suka haɗu da sai da suka datsa su gida biyu idan ya zo wucewa ya tarar da akuya in ya ɗaga takwabin nan in ya zabga mai sai dai ka ji ya raba shi gida biyu wucewa kawai yake daga baya kuma su zo su kwashe su a matsayin mushe su cinye wannan fa duk a nan arewa ne ake a wasu jihohi a wasu garurruka sanannu ya kamata a rinka karantar da su Allah ya kamata a nuna musu hanyar Allah. Da haka idan tsautsayi ya sa dare ya suka shiga gidan wani da sunan sata, to sai dai a tarar da gawan shi. Da yawa ana cewa an kashe wani an kashe wani, ba wai manyan barayi ne ko ‘yan fashi da makami ko haikilas ko na ba, waɗannan yaran ne da kuke gani, to makami ne a hannunsu in suka daba ma shi, su ba sa ganin komai kawai. In ya ɗauki adda ko wuka haka zai sai ta ƙirjinka, ya caka maka ita ya sauke ta haka suke wallahi ai kwakwalwar gaba ɗaya ta gama juyawa ne ƙwayar ta juya ta yi na'am makafi ne ba sa gani ai ƙwayar ce cike makantar da su to shine illar kada ma a bari yaro matashi ya fara mu'amala da wannan harkar ƙwayar kada a bari bai da kyau الحسن يشي قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما تسأل عنه المرأة تسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها وعن بعلها abu na farko da za a fara tambayan ainihin wato mace a kiyama shine akan sallarta da kuma mijinta yaya sallah ta yi yaya miji yayi da wannan riwaya da wacce ta gabata riwayoyi ne waɗanda suke akwai ta cewa malamai sun yi magana a kansu mun karanta wancan a baya na farko wannan kuma hadisi ne mursal wa fil hadisi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يهل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه يا كوماتا حتى أزمين نافلة أزمين نافلة bai halatta ba mace ta ƙirƙiri yin azumin nafila mijinta yana gari sai ta nemi izininsa ka duba ƙarfin hakkin miji akan mata sai kin ce kina so za ki azumi dole sai ya ba da dama in dai kin yi imani da Allah da ranar ƙarshe abu na biyu ba a yin izini wa wani ya shigo gidan miji gidanki kenan sai da yardar miji ko dan uwanki ne kuwa ki kira shi ki ce wani zai zo nan gidan a dan kawunki a dan babbanki a dan gwaggwanki a wane ne a wata mace ce za ta shigo gida za ta zo za ta kwana ɗaya biyu dole sai an gaya mai gida idan ba a gaya masa ba an saba wa Allah an saba shari'a musamman shigan maza gida matsala ta farko hadisin bukhari ne da muslim a matsalar yin azumi idan yana gari lalle a nemi izininsa a sanar da shi azumin nafila amma fa ba na farilla ko na bakance ba kuma an ce wa zaujuha shahid shahid hadir ghair ghaib wa dhalika fi sawmi tatawwu azmin nafila fala tasumu hatta tastadinahu li ajli wujubi haqqihi wa ta'atihi ba ta yin azumi sai ta nemi izinin sa saboda wajibcin haƙƙinsa da kuma wajibcin ta yi masa da'a to idan raba girki suke kuma fa yana can gidajen baya dawowa shikenan za ta yin azumin tutun da ai baya ma zuwa gidan kuma ba ranar girkin sa bane amma in dai yana gari kuma gidan shi ne to ya kamata a sanar da shi ya kamata mata yan nema wa yan uwansu mata hakki to ku karanta wannan hadisin da annan Muhammad ya faɗa a hadisin Bukhari wato bari ga muka wani guda Allah ya kama yanzu wani zamani ne da kaji ko kawai ana nema a da duk abin da mace ta yi shine da yi na namiji kuskure kuma ana nema a nuna cewa namiji bai da wani haƙƙi mace ce mai haƙƙi yanzu in sun zo magana faɗe faɗe faɗe suna ta maganar rifin rifin rifin fade fade faden da maza suke wa mata na ana yi amma ba sa magana akan faden da mata kuma suke wa maza ba sa yi ne suna yi suna yi in taimako ne kungiyar mata kaza a raba musu kuɗi kungiyar mata kaza a yi musu kaza a kira musu kaza wani ya kira ne ya ce wallahi wani shi matarsa ta shiga wani kungiya ana yawan gayyatar mitin ana yawan gayyatar su mitin Lagos na ce kai ka bi hankali wallahi bini bini sai ce an kira wallahi kungiya ta kira za a yi taro mitin Lagos maza su su hamsin su mata ashirin da uku ta ce kuma idan an je kama musu hotel din wani lokacin ka wani abu wala an faɗa mala hankalin ka bai zai ɗauka ba mala ta ce idan aka je kama musu wani lokacin sai a ce ɗaki ɗaya mutum biyu wallahi ba abin da ya dame su sai su haɗa namiji da mace akwai wacce ta ce min an sha kama mata ɗaki da ita da namiji ga gadansa ga nata to ai taro ne ba na addini ba masu ɗan dama dama sai a kama ga ɗakinta ga ɗakin shi kuma ba abin da ya dame su in an zo cin abinci a haɗa su wuri guda musamman yan nuna cewa ai mata kuna da haƙƙi kuma kuna da kaza kawai sai a ta sha kuɗa kawai a ta mu'amala yanzu kaga interventions kuɗaɗe da ake kashewa kan harkar mata mata mata dinnan wallahi ko kwata ɗinsu bai kai wanda ake kashewa maza ba saboda suna da wata manufa ne su tallata musu abubuwa na barna yanzu harkar hana haihuwan nan hana haihuwa din nan inda ake tallan harkar kyamar haihuwa a cikin mata ba a tallan sa a cikin maza haka kawai za ki zo ki zauna kina ta daukan ciki kin dauki ciki kin ciki ciki ba kina aiki sai ciki ciki kina daukan ciki ciki wannan lacca ake musu sai kika tana juya tana gaskiyar su wallahi wahala ce to ai rauni ne da ita ai ita rauni ne ai tun da ka barta ta shiga kungiyar nan tana tafiya wannan taron sai abin da aka zo maka da shi gida ke ce ciki ke ce goyo ke ce shayarwa ke ce shara a gida ke ce wanke wanke ke ce kaza komi ke ce wanke ba ki da hakki ke ba ki da lokacin kai ke ba za ki nemi na kanki ba haka ake rayuwa sai matarka ta dawo sai ta fara ni ho'ohun mafaro wurin yanzu tana murkuɗe maka baki yi laifinka ne ba kai kai ta ta yi rijista ba kuma ƙazantar ƙungiyoyin da matan nan suke shiga wasu ƙungiyoyin ta kai ga akwai ƙungiyoyin da ake koya musu shi in namiji ma ya miki ba daidai ba za ki iya ƙaurace masa ga inda za ki iya amfanuwa da kanki da kanki ba sai kin buƙaci ɗan namiji ba a rayuwarki sai a koya musu yadda mace take neman 'yar uwarta mace ina za ki taɓa mata ta ji daɗi ina za a miki kaza ke kuma in ki kaɗai ne ya za ki ki ji samu biyan buƙatar ki ki yi kaza ki yi kaza wallahi har wannan suke koya musu yanzu tsagerancin ya kai ga har an fara kawo wasu shirye-shirye tunda mu 'yan kallo ne ba 'yan karatu ba kallo kallo muna son kallo tunda yanzu kallon gaba ɗaya an mai da shi a waya to akwai shirye-shirye masu makamanta irin wannan da ake koyar da su a tashoshi ana nuna wa mata irin wannan fitsarar da faddarar yau harkar lesbianism harkar mace ta nemi yar uwarta mace ya zama ruwan dare rampant a gidan biki yau ake bi ana tallan wannan harka din mace ta tashi tana lafiya tana gaya wa yar uwarta muhimmancin ki amfana da yar uwarki ciwo ya yi yawa kanjamau ya yi yawa ana kamuwa ga yadda za ki amfani da yarkon ki kaza ki kaza koya musu ake a allo a rubuce taɓa mata kaza ki taɓa kaza daga kaza ki mata kaza kaza ki mata kaza don haka da ita da yar uwarta za su iya biya wa kansu bukatar junansu me ake bukata dama satisfaction ne ai to za ta samu satisfaction ko da ba miji don haka wannan ta sa wasu suke zama ko aure ba sa yi kuma yanzu haka tunanin auren ma an fara ma zargin wai don me ma za a ce mace ta yi aure ko kwanan nan akwai akwai wani ma'aikacin gidan rediyo a nan da ya taɓa kira na ce mala abubuwa fa sun ba da tsananta na ce me faru ya ce mala ya kamata ka yi bayani wai shi auren nan ya yake ne kan saboda mata suna ta tura wai dole ne sai sun yi auren nan na yi bayani a wani gidan rediyo inda za a je abin nan na dai gobara da masifa a ciki ban sani ba sun saka ko ba su saka ba Allahu ya'ala zage-zage ne sosai a cikin fita da to ai bai zai ai kaga an kawo maka farmaki ai da karfi zaka fita kai ma ai kai mutum jahannama ka ajiye shi a kefe tukun ka ce in ba ka ba abin nan kwarai kuwa na ce yanzu abin ya kai an ce wallahi malam mata sun fara fa yanzu wai shin auren nan ma dole sai an yi auren nan ne ba za a samu su ko wata ba za su iya rayuwa haka ba ba su yi aure ba kaga an mun shiga wannan bala'i kuma ya shiga malam annabi ya yi gaskiya ce fa inna man ya ishminkum wanda ya nisan kwana a cikin ku fasayara tilafan kasira wallahi sai ya ga sabani mai tarin yawa yau gashi muna gani abinda ba ma tsammanin shi yarinya fa ta tashi ta yi selfie ta ɗauki hotonta a facebook ta haska ta yi kwalliya ta yi ado ta haska jikinta komai tsirejinta tana nuna tana cewa me ke cikin aure banda tsiyawa ta ce ba zan yi auren ba ina jiran comment ɗin ku kar ka ga waɗanda suke supporting ɗinta wata ce ni ma na yi ban ji daɗi ba kuma ran sake yi ba wata ce ni ban ma yi ba kuma ba zan ma yi ba zan yi ta business ɗina kawai aka ce in kin samu damuwa kina cikin matsi akwai inda zaki biya wa kanki bukatu wannan a facebook a duniya ake yada shi shi sa duk wanda zai bar matarsa tana kallon komai a gidansa an gama da kai wallahi komai a sa mata kwangirin satellite ta bude abin da ta ga dama tab ai ba ai ko wannan wayar da ka gani din abibiya lokaci bayan lokaci da ka dan sha iska ce mi ko wayar ki haji mu gani ya za a yi ce bude kwarai kuwa a to ai kai ne aka ce kai kiwon ta ko to bi da ce sai ya duba miji waya miji ya duba wayar mata ita ba za ta duba nata ba ke kin isa ki duba wayar mijinki rijalu qawwamuna 'ala nisa idan kin lalace ba shi za a kama ba dole ya sa ido ya ga saboda rauninki suwaye abokananki suwaye kawayenki ina kike ina kike shiga dole ne kai mutum yanzu a ninki min shi a gida ya ta mai barna bai sani ba malam wani fa da kansa ya dauki matarsa bai sani ba saboda rashin kula da kansa ya dauke ta a mota ya kai ta gidan da za a yi lalata da ita wanda suka san unguwar suka san me ake ce ka kaga wane matarsa ta yi dare shi ai duk matar da ka ganta a nan gidan to an kawo ta ne kawalci an kawo ta matar gidan tallan mata take duk wani namiji kuma da yake so ya zo ya lalata da mace a nan yake zo ya ɗauki matar ka ajiye matar ka ba minti goma sha biyar wani ya zo da mota irin taka ko ce taka kuma ya baka ya dauke shi ta bude ta cewa za ta karka dawo sai bayan awa uku sai ce to kun gama lokacin kun gama kun gana miki awa daya bai sani ba sai ce daidai awa uku kada shi ba ta gama setawa na yi hira da wasu ku yi haƙuri bari ta loda muku shi yau na yi hira da wasu wasu masu aikin hotel ɗalibai na ne suna aikin hotel suka ce malam in ka ga abin da ke faruwa a hotel a garin nan ba za ka yi bacci ba ai muna muna cikin gari muna harka ka je ka manyan hotel hotel hotel ka ga yara yan mata yan cikin gari yanda ake zuwa suna zuwa ana kama musu ɗakuna iyayen suna ta bacci ba sani ba wata sai a kama mata ɗaki mai kyau sati biyu zuwa za ta yi kyau ta fita ka tafi sunan ta tafi makaranta ko ta tafi unguwa a can za ta yi in ka ga ta dawo dan kana gane dare sai ta dawo ya gama abin da zai yi ta wallahi akwai yarinyar da na tsamo ta da kaina wallahi wallahi yan uwana da kaina na je na wani hotel na je na raru mota na tsakko ta na fito da ita na ce in ya so mu haɗu da wanda ya kawo ke in buge shi a hanya tukunna saboda ciwon da naji abu yarinya karma malam ba kai shekara sha kaza ba an raba ta da gidan iyayenta wani ya je ya kama mata hotel sati biyu ko kudin kashewa mata da shi kawai zuwa yake yana biyan bukatar sa ita ya gama harkar kasuwa sai je ya gama kawai da sauransu ina kike ina iyaye ina ga muku ba warewa ba da kaina ne wannan abu kuma na je kuma na gani na tambaya ya ake ya ake tattaga mu ta ce malam ba abin da ba na yi ina neman maza ina neman mata duk ta faɗa ‘ya'yan musulmi malam masifa ta yawa ta yawa ta yawa daman maganin hotel hotel wannan guraren manya-manyan hotel karka so ka je ka gani sai wani dalili ya kai ka ko ka je gurin wani bako ko ka je wani abin da ka rinka ganin 'yan mata suna cin kwalliya kamar za su tsinke ana kama musu ɗakuna malam na alfahari malam kuma wallahi ba za ku gane ba ba za ka iya fahimta ba kuɗi kuɗi kaga kuɗi mace da kuɗi inda za a bata kuɗi za a bata waya komai za a da ita kame da hankali kame da hankali ka nutsu kuma ka dage da addu'a annabi ya ce daidai da shigar wani gida ba a yadda mace ta ba da izini ga wani namiji ya shiga gidan mijinta ba illa bi izinihi sai da izininsa yaya za a rinka barin maza suna shiga gidan haka kawai wallahi abokina ne tare muke diploma da shi kuma muna neman ma digiri yanzu da shi zuwa ya tarar da wani kaya a gidansa wannan fa waye wai abokin da wai tare suke diploma kaji ba kai ba kishi babu bakin shi da yus ka zo ka tarar da zabga zagamta kalma a falon kofar gidan ka je ka ga wani kaya yace wani yaje ya shiga yace sai na ga wani kaya a zubi a tirisita ya ci ya koshi har ya fara bacci yi ya ce a bashi indomi aka fasa masa kwai ya ce ni fa wallahi ba a toya mun kwamma ni ba ta toya mun ya ce musu wannan fa waye is is my mate duba abun mamaki bane in ka auri macen da ba ta da kishi ba ta da tarbiya kuma ita ba wani abu ne ko tuhuma ta fiye baka yadda da ni ba shikenan tunda baka yadda da ni ba a aure da da tuhuma da zargi a ni wallahi na yadda da ke kawai dai abubuwa ne ka yadda da ni wallahi ka yadda da ni baban momi ka yadda da ni wallahi ka ce na yadda da ke ka ɗauko aya ka buga mata da hadisi sai ka yi keke da keke al'amura sun canja don Allah mata ku daina izini wa wasu na shigowa gidanku sannan ku daina fita daga gidajen kuna shiga gidajen wasu ba da izinin mazajenku ba zala ya ce lukuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani ya sujada wa wani saboda tsaban nauyin haƙƙi wallahi da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada saboda tsabar haƙƙi da aka ce mace ta bi mijinta وقالت أمة حسين ابن مسلم وذكرت زوجها أمة واتو غوغون حسين ابن مسلم تكي cewa tana ba da labarin mijinta ga manzo Allah faqala sai ce unziri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki akhraja an nasai ta zo tana ba da labarin mijinta yayi kaza yayi kaza bai kaza ba sai annabi ya ce ke ki lura da matsayinki a wajen mijinki fa ki lura da kanki a wajen mijinki fa fa innahu shi mijin nan naki shine aljannar ki shine wutarki hadisin nasa'i ki bi shi ki shiga aljanna ki saba masa ki shiga wuta jannatuki wa naruki shine aljannaki shine wutarki malam ba dole namiji ya mulki a gida ba an ce miki cefane wasa ne a wannan halin da ake ciki malam abin karyawa kadai aka barka da yara a gidanka ya ishe ka tashi hankali yau nan nan nayi sha'awar kosai a gida na ce kai a sayo mun kosai aka sayo mun ɗari biyar na bada aka sayo yadda ka san tukuikuyi na ɗari biyar ɗin zuba a baki aka rage wannan da na fara zare shi ina zare shi ina zare shi sai na ga leda kawai na ce 500 ba to yanzu kai wanda Allah ya jarabe ka da ya'ya takwas tara goma kowa ya ce sai ya ci biredi ɗaya ya ci ko sai ya sha koko ai zancen ka ya ƙare ga tsadar mai ga tsadar abin karyawa shi yasa yanzu mutane dabara suke kawai da daddare a shirga tuwo na masara sosai mai yawa haka ake yi a kwarai kuwa a tuka tuwo da yawa a ci a ci a ci sai a bar shi ya kwana garin Allah yana wayewa kafin mutum ya fargama tuntunin tuwo ya daɗe yana rababak rababak rababak akan duniya wallahi tallahi a yi shi sosai duk wanda ya zo ina magana abin karyawa shiga kicin kaɗi ba ɗebi da kanka ka samu buhun geranka lafiyayye ka ajiye a gefen ɗakinka haka ka ce a ringa dama koko wannan yanayi na kai suka sha shayi da biredi wallahi yanzu yanzu nan wani babban mai gidan biredi ya kira daga wata jiha ya ce malam a samu addu'a fulawa a wata ɗaya ta ƙara wajen dubu goma sha siga a wata ɗaya wata biyu ya ƙara wajen dubu bakwai ya ce malam abu ya gagara na ce wallahi mu ma ka taimaka mana da addu'a masara tana ta azabtar da mu da shinkafa da wake wallahi to ina tabbatar maka yanzu a garin nan kai wasa wallahi biredi shi ya gagare ka kaga da ko tsayawa za ka yi kawai a bakin titi kace kai zaɓo mun guda biyar haka zuba musu a baya yanzu ka isa a garin nan fa wata ran naje sayan biredi na daga wani na ɗauka ɗari uku ne ko ɗari biyu aka ce dubu ɗaya da ɗari biyar na ce kai na ƙara gaba na ce yanzu a garin nan wallahi mala akwai biredi dubu ɗaya biredi fa kwaya ɗaya dubu ɗaya ba wai ba irin na waɗannan turawan na waɗannan a'a namu na gargajiya na bakin titin nan tsallake wajen gefen zuro din nan dubu daya da zuwa za ka yi ka ɓata rai ka ce a baka yan ɗari ɗari haka guda bakwai saboda kana da yara a baka yan ɗari biyu guda kaza da kai da matan ka kudan haɗu kuna rabawa yanzu ka isa ka isa abubuwa sun lalace da haka ku lazimci tuwo ku rungumi tuwo ku so tuwo ku kaunaci tuwo Allah wallahi yawa a tuka tuwo kawai mu dawo normal gargajiya in ka ci tuwonka ka koshi ba wanda ya sai ya zage ka a hanya wallahi saboda me za ka fita ne da ƙarfinka wallahi kuma tuwon nan dumame da kuke gani bari dai in samu lokaci zan muku wazi akan dumame da muhimmanci shi wallahi kaga koko da kake gani da siga din nan wallahi akwai sirri a cikin sa akwai sirri amma an watsar da shi kowa sai madara kowa sai milo kowa sai kaza sai kaza ga koko ga lafiya ga biyan bukata in ka sha koko sosai mai kauri wallahi sai ka kai azar mai kwansa yana ruwa za ka rika karawa kawai na walaji majiwa alaji alaji alaji ya ce ya kamata a gaya muku shi ma fatuwan ba sauki ba ne jama'a to ina ina za mu tafi Allah mana afwa so insha Allah saboda kurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah wata mai zuwa sai mu dora a cikin bayani na hakokin miji akan matarsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh